kuma a daidai wannan lokaci wanda za mu ci gaba insha Allahu inda muka tsaya inda muka tsaya shekha shine muna magana kan abin da ya shafi kashe-kashen shi alistinbat da sauransu yanzu muna son mu yi bayani ka abin da ya shahi sababin da yasa ake samun wasu za su yi istinbati amma sai zama da cewa karkataccen istinbati ne kenan asbabul ihrafi fil istinbat na'am to man akwai sababba daban-daban an gane ko amma malamai sun fi danganta shi zuwa ga ababe guda hudu kamata mu yi magana da su na farko wato al-inhiraf fi tafsir mutum ya zamanto bai fahimci ma'ana aya ba to in bai fahimci aya da kyau ba kaga mabu ne ala batil batil abinda aka gina akan banna banna ne misali wani ya zo ya ce ya halatta a rawa kamar misalin da muka kawo dan an ce orkud birijlika ka bugi kasa da kafarka to kaga shi bai fahimci wani irin bugu ake nufi ba ko mi ni addalin da yasa aka ce sai aka ce hadha muktasarun baridun wa sharab kenan zai dan ruwa ne su fito waɗanda suke zai sha mai sanyi kuma yayi wanka to kaga wannan istinbat din nashi saboda bai fahimci ma'anar ayar ba istinbat din nashi zama to istinbat batil ina fata an fahimci wannan misali daga ciki abu na biyu sai al-inhiraf fil aqida ya zama to mutum bai da aqida mai kyau sai ya zama to istinbatin da zai yi sai yayi itikadi sannan ya je ya nemo abin da ya dace da aqidarsa misali mu'tazila suka ce ba a ganin Allah a ranar tashin alkiyama kaga sun saba ma ayat wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira za su yi kallo zuwa ga ubangijin su me yasa suka yi wannan sai suka ce ai Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba imamu zamakhshari sai ce to lan tarani kenan tarani har abada ba za a ga Allah ba shi yasa ake kiranta lan az-zamakhshariya ko al-i'tizaliyya to amma kuma idan muka duba lan yana nuna cewa tana har abada malamai suka ce a wannan istinbati na shi bai yi ba aqida shi ba ta da kyau domin bi domin lan ba tana nufin har abada ba domin wani lokaci sai a kawo lan sai a yanke hukunci maryam ta ce falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi magana ba a yau da lan tana nufin har abada bai dace ta kawo alaymu ba kai wasu malamai suka ce ko da an kawo abadan tare da lan ba shi ke nuna har abada ba Allah subhanahu wata'ala a cikin wato suratul baqara yake cewa abin nan ahlul kitabi walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan ba za su yi gurin mutuwa ba har abada in an ce har abada kenan kwata kwata to alhali ko in sun shiga wuta za su yi gurin su mutu Allah ce wa nadau ya maliku ya qadi alaina rabbuk za su ce ya kai maliku mai tsaron wuta kai roki ubangijin kai mana hukunci mu mutu kaga kenan ko sun yi gurin wuta kenan dallan da abadan ba ita ke nuna har ma abada ba sai dai a fahimce ta cikin wani siyaki ko ko abinda nasoshi haka sun ka tabbatar da shi Abdul Qadir Shabatul Hamda cikin tafsirin sa ya kawo wannan to kaga wannan saboda inhiraf ne fi wato al-aqida to daga cikin sabubba shine taqdimul aqli al-naql mutum ya gabatar da hankalin shi akan nassi a'a shi nassi yana taimaka ma ne ka gane hankali yana taimaka ma ne ka gane nassi amma ba shi ke shiga gaban nassi ba kinan yana baya wannan kuma mu'tazila galibi yake suke tafiya sai su yi an ce ba a ganin annabi annabi Isa ya mutu da an ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya shi yasa ma wani ɗalibi dan nan kasar Burkina Faso yayi al-madrasatul aqliya wa atharuha fi tafsir ina ganin ana kiransa Kindo wanda yayi bincike ne kan wannan tunda akwai mu'tazila da khawarij da kuma yanzu mutanen zamanin ga yanzu al-aqlaniyun sai su zo gabatar da hankalin su akan nassi sai suke cewa misali abin nan kan gabatar da hankali akan akan wato gabatar da hankali akan nassi annabi Isa ya mutu sai suka ce an ce wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ai annabi manzo ne ba komai ne face manzo manzani sun shuɗe gabanin shi to kaga nan qad khalat min qablihi ar-rusul ba nafiyu bane ba a kori ba kuma ba wani kira ne fi siyaƙin nafi ba cewa an kai manzanni sun shuɗe ba shi ke nuna dukkan su sun shuɗe ba na ɗai kenan sai ce annabi isa bai dawowa don an ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni mai kashe ka ne to kaga mutawaffika yana nufin ni mai karɓar ranka ne mutawaffika mai sa ka kwana ne domin at-tawaffi ba ma'ana guda ke ɗauka ba amma sai suka ɗauki wanda ya dace da hankalinsu wanda ya dace da sauran sai suka ce mutawaffika mai kashe ka alhali kuma kwana ma ana kiran shi at-tawaffi wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli Allah shi ke sa ku bacci a cikin dare ka fahimce ni sannan kuma a'a inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ko da mun dauki mutuwa ne to ai alwawu la tufidu tartib mun ka ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama waɗanda suke kwana suna yi ma Allah sujada da kuma tsayuwa alhali ko sai an tsayu sannan ake mi sujada kaga kenan inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika ko da mun dauki mutuwa ake nufi to amma saboda sun gabatar da hankalin su akan nassi shi yasa suka yi wannan fasara sai su ƙara zawa su ce maka to an ce banda annabi Isa mi addalin da shi annabi Isa bai fita ba ai ya mutu yanzu mun tabbatar da cewa bai mutu ba tun daga hadisai mutawatirai daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce maka to ai dajjal ma bai tabbata ba alhali ga hadisai ko nan cikin riyadu salihin sai ga hadisul dajjal ina fata an fahimce ni to bayan waɗannan hadisai sun ce maka to yanzu ga wata shubha wai shi annabi isa an ce zai dawo to da shari'a wani zai aiki da shari'a wani annabi zai aiki ka gani ko sai ce to shi annabi da sai ce a a wannan kuskure ne cewa da shari'a wani annabi zai aiki annabawa da dama sun yi aiki da shari'a annabi Musa dan Allah ya ce inna anzalnat tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna waɗanda sun kai hukunci da taura annabawa ne dan me sun kai aiki da shari'a annabi Musa. Kaga don wani annabi ya aiki da shari'a wani annabi tun da an ce annabi Isa zai aiki da shari'a manzo sallallahu alaihi wasallam babu matsala. Yanzu bayan wannan sai ce maka a to ai annabiyu na an ka ce ba a ce rasulun ba sai mu ce maka a'a annabi Isa ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura. Ya gaskatar da at-taura wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum in in haramta muku sashen abin da an ka halatta muku kaga ba duka ba kenan ya aiki da shari'a wa annabi Musa to dan ya aiki da shari'a annabi Musa da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta annabi Musa wacce ta fi girma shari'a annabi Muhammad to dan an ce ya aiki da ta Musa mi zai hana a hankali ya aiki da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wannan soki burutsu ne sun gabatar da hankalin su akan abin nan akan nasu sai abu na karshe shine cewa daga cikin asbabul ihraf fi tafsir shine zaka iske wani lokaci mutum yana at-tafsir bil rams wal ishara ka fahimce ni batil qur'an tunda an ce qur'ani shi da zahiri shi da batini kullun sai mutun shi banna sai ce shi batini ne ya gane ko ya gane haƙiƙa ko yan alhadasa wanda suka ce qur'ani bai da ka'idodin fassara babu tafsirul qur'ani bil qur'ani sai su ce ara'un nas na fi tafsirul qur'an kowa ra'ayin shi da kawo bai dace a ce tafsirul zamakhshari ba sai da a ce ara'uz zamakhshari ko ko bai dace a ce tafsirul tabari sai a ce ara'uz tabari ha waɗansu na cewa ai tafsiri da fiqh da hadisi ba ilimi na ba al'ilmu ma la ya talifu fihi shakhsan abinda mutum biyu ba su saɓani n plus n egal v niger makka ɗaya an ƙara ɗaya biyu na a niger da makka da saudiya amma abinda aka kawo ra'ayi daban-daban to annan ba ilimi na ba yanzu sai a ce cikin tafsiri ƙala wani ƙala fulan ƙala fulan cikin fiqh a ce ƙala malik ƙala shafi'i ƙala kaza a sun ka ce wannan wato hadhihi thaqafa saboda sun manta da cewa waɗannan ilmukan ko da an yi sabani akwai ka'idun da ake komawa ko a haɗa maganganun ko a rinjayar da wani sashi akan sashi to duk waɗannan ara akin zaka iski musamman kasashen da ba a rika addini da kyau ba ko na larabawa waɗanda zaka iske akwai matsaloli akwai mulhidin akwai waɗanda suka tasirin da turawa suna ka irin ka'idun su ce tafsiri ba ilimi bane hadisi ba ilimi bane tunda akwai ra'ayi daban-daban to shi filozofi akwai ra'ayi daban-daban geography akwai ra'ayi daban-daban kaza akwai ra'ayi daban-daban mata akwai ra'ayi daban-daban su ma ba ilimi na ba kirkirta sakafa ce kaga wannan ƙaryar banza ce to waɗanda masu cewa akwai rams kawai ramzi na an ce as-salatu ramzi na aka nuhi ba wai sallata aka nuhi ba ka gane ko ko yan hakika daga cewa a duk abin da ga cikin Qur'ani kai abin da ka fahimta daban su suka fahimci hakikanin al'amari ko ishara su zo su ce a an yi ishara ne zuwa ga abu ba hakikanin abin da al'amarin da kake gani bane ko su ce maka ramzi na ko su ce maka a'a mafalki na alqur'ani akwai abubuwan da cikin mafalki na hade su ya Allah ya ce ma kana hadithan yufsara ka ce cikin Qur'ani da Annabi Musa ya kashe yaro da Khidir ya kashe yaro ko ya tada katanga ko kaza waɗanga sabo na don haka kawai mafalki na Annabi Musa yi daga yana ka samu wannan kaga wannan duk mazahib ne wanda suke zamantowa asbabul inhiraf Allah kai mana tsari da su wannan kadan ne daga cikin muka kawo guda hudu kenan sauran kuma akwai bincike akan su wallahu ta'ala alam baka da maka Allahu littafin da ka mata musamman listan to a gurguje duk littafin tafsiri na fiqhu ayatul ahkam zaka iske akwai istinbatat da dama a cikin su to amma za mu kasa shi gida biyu shi al-istinbat yana da addirasa at-ta'siliya yana da addirasa at-tatbiqiyya zan ba da littafi guda ta'siliya wadda ta faɗi ka'idodin yadda ake istinbati akwai risala ta magister da aka rubuta a jami'atul a Saudiya a Riyadh ina ganin in ban manta ba jami'atul Imam ne ko jami'atul Malik Saud cikin ɗaya daga cikin su ta Fahad bin Mubarak yayi littafi ko risalar sa sunansa manhajul istinbat tatbiqiyya kuma wadda an bi ayoyi diddigin ayoyi daban-daban ba tare da sai an faɗi ka'ida ba zaka duba cikin al-iklil al-iklil fi istinbat tanzil na Imam Suyuti ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala alam yawa akar makallahu ina ga nan ya kamata mu dan yi ma wannan maudu'in birki to mu dan yi ma tufkar hanci to to sai kuma mu shiga abin da ya shahi asbabun nuzul na'am
akar makallahu me ake nufi da asbabun nuzul asbabun nuzul shine ma nazalatil aya awil ayatu mutahaddisatan ko mutahaddisatun anhu aw mubayyinatun li hukmihi abinda ake kira asbabun nuzul shine abinda aya ta sabka saboda dalilin shi ta yi bayanin shi ko ta yi bayanin hukumce-hukumcen da ya kumsa dama mun ce as-sababu yana nufin igiya man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama igiya ake nufi saboda igiya tana iya kai ka ga cimma bukatar ka nuzulu kuma shine sabka nazala yanzilu nuzulan ya sabka kiran dalilin da yasa aya ta sabka ko ayoyi suka sabka ina fata an fahimci to wannan shine asbabun nuzul wanda ma'ana kenan zai nuna maka dalilin da ayarsa aya ta sabka ga wa ta sabka shine muhimmancin sa wato ma'ana shine abinda ake nufi da asbabun nuzul afwan an gane ko to wannan shine kuma ana karatun shi akwai littafan da suke magana kan shi in mun zo karshe muna iya bayanin littafan da suke magana kan wannan na'am
asbabun nuzul ya kasu kashi kan nawa kamar kashe-kashen shi.
E to shi asbabun nuzulu yana da kashe-kashe da dama a ilmance, amma za mu iya ɗaukar min haithu siha da albutlan. Akwai wanda ya inganta, akwai wanda bai inganta ba. Kaga nan malaman hadisi da malaman tafsiri duka sai sun yi aiki ciki tunda kana malamin tafsiri kace dalilin sabka aya kaza bai tabbata ba, kaga wannan kuma bai yi ba. ina fata an fahimce ni amma dole sai an tantance shin sun inganta ko su inganta ba to kaga wannan kenan ta fuskar wannan nau'i ya ya min haisu thubut an gane ko wa adamu subut ko ya tabbata ko bai tabbata ba za a kasa shi gida biyu ina fata an fahimce ni in bai tabbata ba kenan ba za a fassara aya da shi ba na'am wai saboda mene malamai suke son su san sababin nuzul to wannan ana kiransa ahammiya ahammiya ahammiya shi muhimmancin sababin nuzul zai taimaka ma ne ka fahimci aya domin mi domin in baka san dalilin abu ba idza urifa sababu batala al-ajab al-arba sun kace an ka san sababin abu to ai mamaki ya kare mutum ka gaina tangadi kaga za ka yi mamaki amma in ya kusanto ka ji warin giya ko warin sholi ko ya ibi kwaya mai yawa ido sun yi ja ai baka mamaki me yasa ake yin tangadi ko to wannan shine daga cikin dalilin da yasa ake nema a san asbabun nuzul
to za mu yi sanin wata aya wadda in ba da sababin nuzul ba a fahimta eh akwai ayoyi daban-daban amma nan ya kamata mu kawo shi muhimmancin su asbabun nuzul fawaidkin su amma kafin wannan akwai yan qur'aniyun sai su ce ai shi qur'ani bai da wani asbabun nuzul babu dalilin da yasa an kasabkar da qur'ani kaga ga akwai matsala kenan in babu dalilin da yasa an kasabkar da alqur'ani kenan sabkar da qur'ani ya zan wasa ya zan wasa sai mu ce a'a su asbabun nuzul kala biyu ne akwai sabubba manya Allah ma ya faɗe su akwai sabubba kuma waɗanda suke kamar akwai waɗanda sun shafi alkur'ani gaba ɗaya akwai waɗanda kuma sun shafi sashen alkur'ani to su sabubba amma Allah ya faɗe su mun kawo su inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas dan kai hukunci ashe Allah ya saukar da Qur'ani daga cikin dalilai don a hukunci da Qur'ani kai ko ka ce Qur'ani bai da dalilin da aka saukar da shi Allah ce ya saukar da Al-Qur'ani dan ya tabbatar da zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak abinda muke tabbatar da zuciyarka da shi bal ma a cikin suratul furqan ya fitar da wannan qarara wa qala alladhina kafaru law la nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida Allah ce kadhalika linusabbita bihi fuadaka mun sabkar da alqur'ani a rarrabe dan mu tabbatar da zuciyarka to kai ka ce qur'ani bai dalilin da aka sabkar da shi Allah ce ya sabkar da alqur'ani don a karanta shi an gane ko wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas dan ka karanta ma mutane shi sannan cikin suratul ra'd yace wato kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka dan ka karanta musu yace ya sabkar da shi don ya fitar da mutane daga cikin duffai na kafirci da shirka da zalunci da munafinci zuwa ga hasken imani da aiki na gari sai Allah subhanahu wataala ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga duffai zuwa ga haske Allah ya saukar da alkur'ani don a yi tauhidi hadha balagun linnasi sako ne ga mutane wali yunzaru bihi don a yi musu gargadi wali ya'lamu anna ma huwa ilahun wahid don su san cewa abin bauta Allah ne wanda ya cancanta abota masa shi kadai akan cancanta wali yadhakkara ulul albab dan ma abuta hankula abin nan su wastu yace ya sabkar da shi don ayi tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun mai albarka ne kenan dan saboda a samu albarka Allah sabkar da qur'ani liyadabbaru ayatihi dan su yi tadabburin ayoyinsa wali ya tazakkara ulul albab dan ma'abuta hankula su wa astu masu imani mai anka ce an saukar da alqur'ani dan a tabbatar da zukatan su qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da zukatan masu imani ah to kai ka ce qur'ani bai da dalilin da aka saukar da shi shin waɗanga ayoyin baka san su bane an saukar da shi dan manzo yayi bayanin shi ya bayyana lafazin shi da ma'anar shi wato wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana musu to kai ka ce qur'ani bai da dalilin da sa aka saukar da shi to in da ai hukunci an ka saukar da shi menene matsalar wani abu ya faru sai wata aya ta sabka ta yi bayanin wannan hukuncin sai an ka ce mai sababin nuzul sai ka ce babu shi shin ka karyata hadisi ne koko qur'ani da maka karyata tunda qur'anin dan ai hukunci ne to eh an samu wata matsala sai wani abu ya sauka kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wata mata ce to ita ta tayi rigima da mijinta sai an ka saukar da waɗannan ayoyin dan ta yi rikici da mijinta don ayoyin su yi hukunci to me kake so da kace qur'ani bai da sababin nuzul to kaga wannan soki burutsu ne na da ke cikin zukatan waɗannan mutane da rashin sanin shi kanshi alƙur'anin shine ya afka su a cikin wannan bala'i kuma wannan ba muna suka ne zuwa ga aƙidar wani ba muna bayanin dalilai ne ba mu tilastar da mutum sai ya ɗauki abin da muka fahimta ba sannan duk bayanin aƙidar da zamu yi zamu yi ne tsakanin mu da Allah ba dan mu yi suka zuwa ga aƙidar wani ba amma abin da ya bayyana gare mu cikin dalilai na alƙur'ani da hadisi da maganganun malamai da na sahabbai shine muke bayani kuma muna fatan muna akan daidai ina fatan an fahimce ni haka ne agar magallahu wata tariƙa ce ake gane sababin nuzul to madalla tariƙar da ake gane sababin nuzul hanya guda ce shine ta hanyar riwaya bai yiwa in zo in yi zamane in sha indomi da taliya sai na ci to na koshi sai in ce to aya kaza ga dalilin da yasa ta sabka a ba a yarda da wannan yan haka nan na to kaga ai kowa sai shi kawo ra'ayin shi ko sababun nuzul nashi sababun nuzul dole sai ta hanyar riwaya riwayan nan ga sahabbai ko ga manzo sallallahu alaihi wasallam a samu bayanin yace aya kaza ta dalilin sabkata kaza ko kuma su sahabbai tun daga sahabbai da ake samu ina fata ana fahimta ta to sahabban nan kuma su waye su domin nan inda matsalar take yanzu idan muka zo wajen asbabun nuzul a wajen ahli sunna sai mu karbi asbabun nuzul na sahabbai amma yanzu wajen yan shi'a su sahabban kafirai ne gari su illa mutum shidda ko mutum bakwai a wata riwaya ko mutum biyar to kenan kaga su asbabun nuzul a wajen su inda ake bayanin usulu tafsir baina shi'a wa sunna su a wajen yan shi'a ma asbabun nuzul in ba waɗanda sun ka zo daga a'imma na ahlul bait ba to ba asbabun nuzul bane kaga daga nan zaka gane bambanci tsakanin tafsiri na ahlus sunna da kuma na yan shi'a sahabban nan in ba adille ba ne ya za a yi mu karɓi sababin nuzul in sun ci ka gani to amma akwai wani iskal wanda yana da muhimmanci ɗaliban ilimi su fahimce shi wanda kuma dole na mu kawo shi cikin wannan matsayi saboda hatsarin da ke ɗauke da shi yanzu dan shi'a yana da shubuha dama karatun shi'a shubuha an ce kaza cikin sahihul bukhari ko aya kaza ta ce kaza misali ko kuma karatun ilmul mantiq da ilmul kalam da ilmul jadal da kaza da kaza sai ce maka to ibnu hajar al-asqalani ya yi wani littafi sunansa al'isaba fi tamyizi sahaba za a yi bayanin sahaba sannan kuma ibnu ibnu abdulbar al-maliki ya wani littafi sunansa al-istiab fi bayanin ashab an gane ko ibnu al-asir duk da ke ibnu al-asir uku na sai dalibin ilimi yayi hatara akwai ibnu al-asir wanda ya littafi usdul ghaba fi ma'rifati sahaba to sai ce maka to kai kaji to waɗanga littattafan cikin mi ake sa su alaran ma cikin kutubu kutubun rijal kutubun rijal to sai ya nuna maka cewa to ka gani ashe wajen ahli sunna sahabban nan ba duka bane adillai tunda an sa su cikin kutubun rijal shi ko ana naqdur rijal wal jarh wa ta'dil tunda in ba haka nan bane dan mi za a sa su cikin kutubun rijal in ka dauki littafan mustalahul hadith na ahli sunna sai kaga an kawo littafan da suke kula da bayanin sahabbai kina za a iya naqadin sahabbai sai a ce a tsaya kai su waɗanda suka yi waɗannan littattafai ba su yi su ba don su yi naƙadin sahabi kaza su ce sahabi kaza da'ifi ne ko sahabi kaza ba da'ifi bane a'a sun yi ne don su nuna ga waɗanda sun ka tabbata sahabbai ga waɗanda an kai sabanin kasancewa su sahabbai in ya tabbata sahabi to ba a naƙadin sa in kuma bai tabbata sahabi ba to nan ne ake cewa wani tabi'ina ana iya karba ko ba a iya karba shi yasa tamyizu sahaba a bambanta sahabbai da waɗanda ba sahabbai ba dan su sahabbai ba su buƙatar wani ya ce na garina Allah da a'allamul ghuyub shi na yace na garina والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان سي التي رضي الله عنهم التي يا يددسوا to sai ya ce maka an ce in ja akun fasikun bi naba in fata bayyanu in fasiki ya zo muku dalilin sabkar wannan aya ai wani sahabi na zo ya ba da wani labari wanda bai dace ba kaza kaza kaza sai a ce a'a wannan fasikancin Allah ya gafarta mishi don Allah ya ce yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin Allah ba zai yarda da fasikai ba to kuma ce radiyallahu anhum ya yarda da su kenan ko kaga ba fa sai kai bane nan lokacin da sun kai wannan abin sun yi sun yi sabo kuma Allah ya ce ya gafarta musu kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai sun yi sabo Allah ya gafarta musu kenan nan fasikancin da yayi Allah ya ce ya yafi to kai kake jira ka gani amma saboda aqidar ba ta da kyau sai a kirkiro aqida ta albada albada a ce maka a'a lokacin da suke tare da annabi kawai Allah ya yarda su daga baya sai ya bayyana ga Allah ba mutanen kirki bane sannan suka kafirta ina nasi kuma babu ina aya babu ina hadisi babu to kaga akwai matsala wani ne sha kunun zaki kaga ni wani da ya sha kunu ya koshi ko ya tashi cikin wani yanayi wanda yake mummuna tunda wanda ya tashi cikin yanayin da bai iya gane gaskiya kaga sai a kawo mai shubohi duk a tafi da hankalinsa kuma haka zai rayuwa shi yasa wannan marji'u marji'u amrihi ila Allah zamu mai da al'amari su zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shi ne abinda zamu iya cewa akan asbabun nuzul ba a gane asbabun nuzul sai ta hanyar riwaya riwayan nan za a bi a gani in sun inganta ko ba su inganta ba wallahu ta'ala a'lam yawwa aka maka Allah bayan sanin yadda ake gano sababin nuzul mun ce ta bangaren abin da shahi sahabban manzo Allah na'am ta hanyar riwaya ta hanyar ayi riwaya riwaya na'am to za mu iya gano cewa fa'ida shi sanin akwai fa'idodi da dama akwai fa'idodi da dama amma na farko za mu gane akwai abin da ake kira hikmatu tashri' hikma ta shar'anta abu me yasa Allah ya hukunta abu a'a rigima ta tashi tsakanin mata da miji haula ko sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu tana neman haƙƙinta ka fahimce ni manzo Allah sallallahu bai da hukunci dan ba shine ke shar'antawa ba sai da izinin Allah sai Allah ya sabkar da ayoyi kaga wannan zai nuna mana ashe musulunci yana kare haƙƙin mata ina masu cewa musulunci bai kare haƙƙin mata sai Allah ya sabkar da aya don ya kare tun daga sama ta bakwai Allah ya sabkar da aya don ya kare haƙƙin mace ba bature ne ko dan kungiyar kare haƙƙin adam adam zai fitowa daga wajen tura shi nuna da ake kare haƙƙin mata kaga wannan ya nuna muna fa'ida ta wannan abin na'am giya at-tadarruj fi tashri' ba a haramta ta lokaci guda ba ina fata an fahimce ni an haramta ta mataki hudu ko uku a wajen su malamai na farko bari mu dauki wanda sun kace hudu sai suka ce Allah ya nuna ba ta da kyau amma a fakaice wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga daga samaratun nakhili ayyan itace na dabino wal a'nabi da na idabi tattakhiduna minhu sakaran kuna rikon abin da ke sawon maye wasu ka ce sakaran sikari abu mai zaki kai jama'a sikari da alkina ake shi bawa Allah sakaran na ana nufin maye suna yin giya da shi wa rizqan hasana da arziki mai kyau sai suka ce to tun daga nan Allah nuna cewa gina ba ta da kyau tun da can an ce sakaran ba a ce hasanan ba amma sai an ka ce wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau mai arziki mai kyau na biyu kuma sai aka zo wajen mi sai aka zo sai aka hana shan giya a'a aka yi tambaya sai aka ce akwai zunubi cikin ta amma akwai amfani mai yawa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas ko kathirun a cikin suna tambaya ka game da sha'anin giya sai an ka ce kulka ce fihi ma ismun kabirun akwai ismun zunubi kabirun mai girma saboda giya tana da cikin kaba'ira ko ismun kasirun zunubi mai yawa domin in ka sha giya zaka iya je ka kashe mutum kuma zaka iya ka yi zina kana ayyuka masu yawa shi yasa an ka ce mata kasirun wa manafi'u nas akwai amfani ga mutane to kaga anan kira'a ga bata ci karo da juna ba amma abin da ya kamata mu gane anan kaga an nuna tana da zunubi mai girma amma akwai amfani ga mutane ko zunubi mai yawa kaga dai har yanzu an nuna giya bata da kyau mataki na uku sai aka zo sai aka haramta giya a lokacin sallah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya kun kuka imani kar ku kusanci sallah kuna masu mayi ana nan ana nan sayyidina Umar duk dai lokacin da waccan aya da ta sauka sayyidina Umar ya ce Allah ka muna bayani shafiyan lokacin da an ka ce yas'alunaka anil khamri wal maisir a wanga aya ta sabka la taqrabu salata wa antum sukara sai na umar yace Allah kai mana bayani wanda yake zai mai warkarwa sai aya ta sabka a cikin suratul maida ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سيدنا عمر يقول انتهينا انتهينا كاغنا أنك تي كوني سنتي إنما الخمر جيا والميسر يا قوة دكونك إيماني إنما الخمر جيا والميسر walmaisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibau na neman sa'a ko na caca rijisun min amali shaitan kazamta ne na daga aikin shaitan fashtani buhu ku nisance su an ce a nisance abu mun ka ce haramun ne ba wai kawai an nisance su ba kawai ka nisa da gidan giya amma kana iya shanta la'allakum tuflihun dan mi kuma dan samu ku samu cin nasara sai Allah ce abinda shaytan yake so daga cikin illoli inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al-adawata shaytan yana son ya abka adawa a tsakankaninku wal baghdha da kyama fil khamri wal maisir a cikin shan giya da caca in ana shan giya yanzu na ana soke wani da yuka ko da kwalba giya ai ta rikici dai wanda bai kai bai gashi nan mai yawa wal maisur da cikin caca a ce wani ce bai yarda ba ai ta kashe kashe wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala kuma ya hana muku sallah da kuma ambaton Allah mai shan giya kaga babu zancen sallah gare shi ko karatun Qur'ani haka dan caca shi ma babu zancen giya abin nan sallah gare shi ko na abu shi dai caca sai dai zai yi kaji mai dare kodagai an ka zo an ka ce baba an ce aka kudin kamiya da ya dauki duci ya kada sai ce baba an ce ka kudin kamiya ka san shi duk abin da ka ga mai shi yake hudi wani ma shi na nan shi na dare kodagai an ka zo an ka ce gidanka ya kama da huta sai doka jiwa ce gidanka ya kama da huta an gane ko fa hal antum muntahun shin za ku bari kenan ma'ana abin da ake nufi ku daina ina fata an fahimci to wannan shine abinda wato ayoyi suka zo da bayani kashi kaga in ka fahimci dalilin asbabun nuzul sai ka gane dalilin da yasa aka bi a hankali a hankali sayyidina Umar ya ci gaba da tambaya ya ci gaba da tambaya har lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi wannan bayani na'am akaramaka Allah bayan sanin mu da eh daga cikin fa'idodi ba su kare ba mun ka fa'ida guda ne hikmatut tashri shine daga cikin fa'idodi waɗanda malamai suka kawo na sanin asbabun nuzul malamai suke cewa akwai abin da ake kira tashiru hifzul qur'an zai sauƙaƙa wajen hardace alqur'ani domin sanin aya ta sabka a wuri kaza yana taimaka maka wajen hardace ta da ma'anarta an gane ko yana taimaka maka domin in san abu kaza ga dalilin da ya faru yanzu akwai wurare da dama da kake wucewa amma baka tuna komi akan su amma in ka tuna inda ka samu wani alkhairi ko ka samu wata matsala in ka zo sai dubu sai ka tuna da abin nan haka ne aka rawakan ko ba haka ba eh hanyar da mutum ya bi wani ya mai kyauta to daidai wurin nan bai manta da shi hanyar da ka bi wani tafka mamari kana mancewa da wurin da an kamare ka in Allah shi mu tsari da irin waɗannan abubuwa almuhimmu dai kaga wannan yana nuna maka cewa sanin dalilin wani abu yana sa ka rike wuri ina fata an fahimce ni to amma yanzu daga cikin dalilai sai suka ce bayan sauƙaƙe har da alkur'ani yana raf'ul ishkal ya ɗauke maka rikici domin wata aya ba za ka fahimci ma'anarta ba sai ka fahimci sababu nuzuli ɗinta ƙwarai da gaske yanzu misali akwai aya cikin suratul baqara ta ce inda safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima lalle as-safa dukin safa wal marwa kewayawa tsakanin dukin safa da marwa min sha'airillah suna daga cikin ayyuka na addini na Allah manya haka sai Allah ya ce faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah a wai tabara ko ya je umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laihi gare shi an yatawafa bihima yayi tawafi kenan sai zamanto da sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wajibi ne ba wajibi bane haka ɗaya daga cikin abin nan tabi'in zamu ce ko sahabbai urwa ne urwa ibn zubair dan zubairu ne ya fahimci haka da ya fahimci wannan sai tambayi Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam tace mai ya kai dan dan dan uwana yace to kenan shi yana ganin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wajibi ba wajibi bane tace a'a ba haka nan bane abinda ake nuhi da yadda kake nufi ne da sai a ce fa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi alla yatawafa bihima dan kai ya tawafi kenan ba sai ya tawafi ba amma an ya tawafa bihima an kace ba a kawo lamun ba tace dalilin saukar wannan aya al ansar sun kasance lokacin jahiliya suna yin yanka yanka ga manata to ita ko manata tana tsakanin wannan wuri to sai ya tsaya a zukatansu cewa yanzu in suka zo za su yi ibada kamar suna yi ma wannan gumkin nasu ibada ne wannan matsala kamar tana tare da su to sai Allah ya sabkar da aya cewa faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawfa bihima babu laihi kai tunda yanzu Allah ne ya umurce ka ba wancan bane na shirka wannan asada Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi ina fata an fahimce ni dan kan wani yazo ya zaburo ce cikin wani littafi da aka faɗi wannan to kaga in ba da wannan sababin nuzulu ba ba za mu iya fahimtar cewa wannan ya inganta ba za mu iya fahimtar ma'anar wannan aya da kyau ba wallahu ta'ala a'lam akwai wannan wanda zai tare sa allazina amanu wa amilus salihati jirahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin wannan shi ma na shiga cikin tafsirul qur'ani ala dhai'il maqasid kuma yana shiga cikin asbabun nuzul saboda wasu sun fahimci cewa ai babu lahi mutun ya shagiya saboda tunda an ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun babu laifi ga masu imani fi ma ta'imu ga abinda sun ka ta'imu suka ɗanɗana ko na abinci ko na abin sha tunda at-ta'am yana ɗauka abin sha galibi dai abinci amma nan ta'imu abinda suka sha idza mattaqawin suka ji tsoron Allah kenan in kana da imani in ka sha giya babu matsala shikenan amma idan an ka fahimci cewa sababin nuzulikinta mutanen da suka sha giya kafin a haramta ta suka mutu to mine ne hukumako masu sai an ka saukar da wannan aya aka nuna cewa su waɗanda suka sha giyakkin har suka mutu suna akan wannan daga baya aya ta sauka to babu matsala akan su kuma da nan za ka yi tafsirul qur'an ala dhawil maqasid sai ka nuna ga ayoyin da kuma suka haramta giya kenan kaga bayan wanga shi na iya ɗaukar cewa babu lahi a shagiya sai an ka zo maka da ayoyin da sun ka ce a'a fa hal antum muntahuna ku bari kuma sai Allah faɗi illa inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun wato na daga cikin abin da kuka ce yana sahala har yana sahala ka tunato abubuwan da suka faru da sauransu yanzu muna son mu gano aka raba kalla shin idan aka ce abu ya sauka kaza an ce ga sababin nuzul mun san cewa wannan aya an saukar da ita kan kaza ne shi kenan bakin nan kenan nan za mu tsayar da ita ko kuma a'a har wanda wani abu idan ya faru shi ma za mu dora ta kai to wannan shi suke kira al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab akwai wanda suka ce al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafz kan ka'ida ce guda biyu kadiba cikin ulumul qur'an na manna khalil qattan ya kawo wannan ra'ayi kadiba cikin manahilul irfan na az-zarqani ya kawo wannan kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kawo waɗannan kadiba cikin al-burhan fi ulumil qur'an na imam zarkashi saboda mutun ya sallita tafai sai da at-tahrir fi usul al-qur'an fi ulumil qur'an na ustad ad-doktor musa'id at-tayyar ya kawo wannan wasu suka ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab abinda ake hankalta ma umumul lafsi lafazin da ya sabka na hukunci ya shafi kowa da kowa ba wai sababin da ta sabka ba ma'ana waɗanda suka yi zina aka ce a yi musu bulala ba hukuncin ya takaita gare su ba a'a za mu kalli faɗin ma'anar ya haɗa hukuncin kowa da kowa don in ba haka ba to idan wani ya zina a wannan zamani sai mun ji mun yi musu hukunci in dai hukuncin zai tsaya ga waɗance ne ya lafazin zai tsaya a kansu wasu suka ce a'a al'ibratu bi khususi sababi abinda ake kallo kawai lafazin ya keɓanta gawa ne. Labi umumin lafazi amma ba a kallon umumin lafazi. Domin shi wanda ayat ta sabka gare shi qat'iyyatu dukhul suratul nuzul qat'iyyatu dukhul sabanin imam malik shi yana ganin ba qat'iyyatu dukhul bane amma malamai duk da ke muhammad al-amin ash-shanqiti dan malikiya ne amma yake cewa zance mafi inganci a wato qat'iyyatu dukhul ne domin waɗanda ayat ta sabka akan su dole na sai sun shiga ciki amma shi imam malik ya ce ba dole bane ina fata an fahimci ni wannan kuma kaga shi ma dan malikiya ne babban malami ne amma ya saba ma abinda mazhaba ta malikiya ta ce domin ana bin dalili ne ba ana bin malami ba eh anan mi zamu iya cewa sai mu ce a'a wasu suka ce to a rinjayar da maganan malaman da suka ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab mu ce cewa a kalli hukuncin ya shafi kowa shine mafi dacewa amma ba wai lafazin zamu kalla ba waɗansu malamai suka ce a'a a rinjayar da al'ibratu bi khususi sababi la bi umumin lafzi kenan a ɗauki cewa lafazi za a kallo ga waɗanda ya sauka amma ba wai a ce hukuncin ya shafi kowa ba sai at-tahrir fi usul at-tafsir التحرير في علوم القرآن نا أستاذ الدكتور مساعد الطيار يتي آآ ba a rinjayar da wani akan wani su kansu waɗanda sun ce ana kallon lafazi ba suna nufin hukuncin bai shafi kowa da kowa ba ne. Suna ganin cewa za a fitar da hukuncin sauran mutane ne ta hanyar ƙiyasi. Domin waɗanda sun kalli ta fuskar ma'ana sai suka ce ya game kowa da kowa. Su ko waɗanda suna son su nuna hukuncin ya fara faruwa akan waɗannan dole sai mun sa su daga farko. sannan mu je mu yi kiyasin waɗansu mutane daga cikinsu. Ina fata an fahimci kenan ba suna nufin kawai hukuncin ya takaita bane ga waɗanda ayat ta sabka a'a su waɗannan su za a sa farko sannan a zo da waɗansu bayan su. Ban sani ba kuma fahimci abin. Kenan su waɗanda sun kace za a kalli fadin ma'ana kawai su ba sai sun kalli wanda hukuncin zai shiga cikin wanda abin ya sauka gare shi ba kawai hukunci ya shafi kowa da kowa ko an samu sababin nuzul ko ba a samu ba a fita batun su ana ina fata an fince amma sanin su yana da fa'ida amma sun kace a'a mu kalli lafazin waɗanda abin ya sauka akan su sannan mu tai zuwa ga kiyasi mu ce kuma kiyasin hukuncin ya shafi kowa kenan ba suna nufin hukuncin ya takaita akan waɗannan mutane bane to shi yasa shi ustad doktor musa'id tayyar a cikin at-tahrir fi ulum al-qur'an yace ba a rinjayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi dukkan su in an duba karshe duk ma'ana guda suke nufi kenan dukkan su za su haɗe a abu guda ina fata an fahimci ni sabanin waɗansu malamai da sun karin jayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi wallahu ta'ala a'lam akan wakalla sai kuma abin da shahi yadda ake samun sababin nuzul da yawa ga aya guda na'am to wannan yana da fuskoki daban-daban za mu samu aya guda sai mu samu sababin nuzul guda to wannan babu matsala domin hukunci ne ya sabka da mutum guda akan ayami guda guda kenan wannan babu matsala To amma inda matsala take, mu samu sababin nuzul ɗaya biyu ko uku hudu biyar kuma akan aya guda na'am to kaga akwai matsala eh tunda za mu samu da- aya guda mu samu sababin nuzulu hudu ko biyar wani lokaci mu iske a'a sababin nuzulu uku ko hudu ko biyar akan aya guda to nan kaga sai an samu matsala dunda aya guda ce amma sababin nuzulu yayi yawa ko ko sababin nuzulu yayi yawa kuma aya guda ce ko ayoyi ne daban-daban Na'am.
to sai malamai suka ce anan babu matsala bari mu faɗi yadda za a yi idan ya zamanto ayoyi ne masu yawa kuma asbabun nuzulu masu yawa ne babu matsala zancen zina da buloli da zancen li'ani kaga ayoyi ne masu yawa mm, to sai muka ce suna azzaniyatu wazzani akwai wanda ya zina an kai mishi hukunci na'am shi kuma na li'ani wani ne ya samu matsala da matarsa sai ayoyin suka sabka kenan yanzu mun samu sababin nuzulu daban-daban kuma mun samu mi hukunci mun samu kuce kuce daban-daban wannan bai da matsala ko kuma ce ayoyin sun sabka a lokaci guda mu hankalta ba saukar su lokaci guda mm, to kuma an samu sababin nuzulu guda biyu tunda matsala biyu ce amma sai ayoyin sun ka sabka tare sai sun ka ba kowa nashi wannan babu matsala
mm, ina fata ana fahimta ta Na'am.
to yanzu sai na biyu sai a samu sababin nuzul mm, ayoyi masu yawa na'am amma kuma sababin nuzulu guda ne babu matsala wata mata ta samu matsala da mijinta sai ayoyi suka sabka na zihari qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un bas- basir alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna Allaha la'afuwun ghafur والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم ي- har zuwa ƙarshen ayoyi mm, to waɗannan ayoyin dukkan kissa guda sun kasabka babu matsala ayoyi da dama su sabka akan sababin nuzulu ɗaya haka mm, to sai zuwa gaba kuma sai a samu sababin nuzul mm,
yana da yawa ina fata an fahimci ni amma kuma matsala guda ce mm, to sai malamai suka ce to anan za mu duba idan saura sun inganta ko a guda ya inganta guda bai inganta ba to wanda ya inganta shine sababin nuzul amma wancan ba sababin nuzul bane tunda dama bai inganta ba eh, ko kuma in duk sun inganta to in dukkan ma'ana wato in dukkan su ana iya hada su su zamanto sababin nuzul to babu matsala tunda aya tana iya sabka kan hukuncin hira mutum guda kenan babu matsala na'am to idan kuma dukkan su sun inganta amma ba a iya hada su to sai a rinjayar da waɗansu akan waɗansu sai a ce sababin nuzulikin da ya zamanto mubashir dalilin da ayarsa aya ta sabka kai tsaye na wani mm,
amma sauran suna shiga ma'anarsu tana shiga ƙarƙashin wannan aya tana yiwa shi sahabin a lokacin da ya sami wannan hukunci ya ji an karanta wannan aya yasa tsammanin lokacin ne aya ta sabka ko ko ya san da cewa aya ba kan wannan ta sabka ya san kan wannan ta sabka amma yana nufin ma'anar wannan aya ma'anar wan- wato wannan hukunci yana iya shiga ƙarƙashin wannan ayar shi yasa ya tabbatar da shi na'am yanzu kaga misali akwai wata aya a cikin suratu wato abin nan eh, alhijr Allah ce walaqad alimna almustaqdimina minkum walakad alimna walaqad alimna almustaakhirin Mm, walaqad alimna almustaqdimina minkum Allah ce mun san waɗanda za su gabata daga cikin ku walaqad alimna almustaakhirin mun san waɗanda za su yi jinkiri mm, to kaga nan in mun kalli siyaki na wannan aya za mu ga cewa tana zancen mi zancen mutuwa ne eh, don ya ce wa arsalna riyaha lawaqi wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwa- wa nahnu alwarithun mu ke rayarwa mu ke kashewa kuma mu ne masu gadon kasa Mm, kenan uh, inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'una sai ce wa laqad alimna almustaqdimina minkum mun san wanda za su gabata wanda zai riga wani mutuwa wa laqad alimna almustakhirin mun san wanda za su yin jinkiri ba za su mutu ba kenan mun san wanda zai riga mutuwa mun san wanda zai mutu zai mutu za a riga mutuwa za a riga mutuwa to kaga wannan shine ma'anar aya amma sai aka samu wani sababin nuzul sai ya zo yana cikin sahih muslim da sauran littattafai cewa wata mata ce mai kyau Mm.
a akwai a madina To,
to waɗansu sai su je sahun harko saboda kar su gane ta ta fitine su waɗansu kuma ko munafikai ko kuma masu raunin imani sun je a cikin musulmi ko yanzu zamanin ga sai ka iske eh, wasu eh, a masallaci lokacin kiyamul laili na shi ka babu durwa ta randebu a haɗu wajen hira kaga ba kiyamul laili an ka taiba kenan don can na aka samun fursar da za a haɗuwa da ita tana yiwa iyayenta ba su yarda to su waɗannan mutane in mun ce munafikai ne babu matsala in kuma mun ce a'a waɗansu suna masu raunin imani dai imani dai mataki mataki na almuhimmu dai sai su koma sahun baya yadda ya an kai ruku'i in an duka suna iya su dan kalle ta mm, to sai Allah ce mun san waɗanda suke zuwa sahun harko mun san waɗanda suke zuwa sahun baya to amma idan muka dibi wannan malamai da dama sun inganta shi sababin nuzulikin bai da matsala ya inganta ta hanyar riwaya to amma kuma cewa shine sababin nuzulul mubashir na wannan aya na akwai matsala dalili kuwa dalili kuwa ita suratul hijri makiya ce ko madaniya suratul hijr makiya ce makiya ce makka ta sabka to a lokacin da ake sallah a masallaci ha akwai mutanen da suke tsaya sun harko da sahun baya a makka ne ko a madina a madina to yanzu ya za a yi a ce sababin nuzulu na madina ya zamanto sababi na aya wadda ta sabka a makka kaga ko dai mu ce ba shine sababin nuzulikinta al-mubashir ba amma wato wannan mas'ala da ta faru a madina ma'anarta tana iya shiga ƙarƙashin wannan aya kenan mun san waɗanda za su rigaya a mutuwa kuma mun san waɗanda za su rigaya a safin farko da sahun baya ko kuma ce a aya ta sabka so biyu ta sabka a makka ta sabka a madina wanda yana buƙatar dalili kaga ba mu da wani dalili sai dai mu ce a'a wannan sababin nuzuli yana shiga a ƙarƙashin wannan aya ma'ana ma'anarsa tana iya shiga mustaqdimina fi saffi ko fil maut da mustaakhirina fil maut aw fi saff kuma ma shi mustaqdimina Allah ya ce waɗanda za su gabata bai faɗi cewa ba waɗanda za su gabaci ami ne ai dai ce mutuwa da rayuwa shi yasa mun karin jayar da mi ta hanyar siyaki cewa mutuwa da rayuwa ake nufi amma kuma al mustaqdimina duk wanda zai gabaci wani a wani abu duk abin da zai gabaci wani abu a wani abu Allah ya san shi duk abin da zai zo baya bayan wani abu ko wani zai zo bayan wani abu gaba ɗaya cikin al'amurra kaf Allah ya san shi amma keɓance shi da sahu saboda shi ya fahimci cewa yana iya ɗaukar wannan ma'ana amma kuma ba shi ke nuna wannan mutum da kuma siyaki ya nuna cewa an san waɗanda za su mutu an san waɗanda saboda qur'ani ma galibi yana kawo jinkiri da wato gaugawa a wajen mutuwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kaji abinda alqur'ani yake bayani akan shi to kinan kaga ta wannan fuska zamu iya fahimta cewa ko da sababin nuzuli ya inganta ba shi ke nuna cewa ba shine sababin nuzuli na kai tsaye wani lokaci tana yiwa ya zama to sababin nuzul ne wanda ba na kai tsaye ba da wannan ne zaka iya fahimtar in an kawo asbabun nuzuli daban-daban kan wani shi to mai son shi ƙaryata abin nan malamai ya zabu da ce a to ai shi sababin nuzul an ce akwai magana 20 na sahabi kaga duk ƙarya na kaza kaza a magana 20 din shi in duk sun inganta tana yiwa guda ne a sababin nuzul na kai tsaye sauran kuma ana nufin dukkan su za su shiga karkashin ma'anar wannan aya ta Allah ka daina kokarin ƙaryatar da abubuwa baka san inda an ka dosa ba ba kai ne zaka fassara ma mutane magana idza lam tafham ma uridu fala tufassir kama turidu in baka fahimci abin da na faɗa ba to kai ko ka fassara magana ta irin yadda ranka ga so don ba kai na zaka fassara abin da nika nufi ba ni ya kamata in fassara ma abin da nake nufi ko ba gaskiya ba amma yanzu da yawan mutane kai zaka faɗi magana amma su za su yi maka sharha su fassara abin da kake nufi su daidaita da ita daidai da ra'ayinsu don saboda su ci nasara Allah kai mu tsari na'am na'am mun ga ta'addud na sababin nuzul na'am cewa sabani ne tsakanin malamai na'am abinda nake ganin cewa jiya akwai wani abu daidai wannan gaba ya kamata jadirun bi zikir na'am kan abin da ya shafi sabanin da ake samu na malamai wajen tafsiri na'am mun manta ba mu yi batun wata gaba ba shine wajen alwaqf wal ibtida na'am eh kamar daga cikin asbabul ikhtilaf tunda yanzu mun kawo ikhtilaf asbabin nuzul asbabun nuzul ya zama to yayi sabani to kuma daga cikin sabanin da yake sawar malaman tafsiri suna sabani wajen wajen fassara akwai alwaqf wal ibtida dama akwai wani malami da littafi wato abin nan alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na ustad doktor na Abdul Karim ina ganin Ibrahim Awad dan kasar Misra ne lokacin yana magister kin shi sannan kuma wani dalibi a kasar a jami'ar Madina yayi wani littafi sunansa Absarul Islam bin Waqaril Islam mutanen Pakistan ne irin sunayen su ya littafi alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida domin shi al waqf wal ibtida ina iya san ma'ana ta canza kaga ta'addudul aqwal kenan idan dukkan su sun inganta to sai mu karbe su dan qur'ani bai karetar da juna idan wani kuma ra'ayi bai inganta ba sai zaman to mu watsar da shi ya zamu yi mu samu al waqf wal ibtida wa atharuhu fi ikhtilaf al ma'na tun da yana cikin dalilan da suka sa malaman tafsiri suka yi sabani mun manta ma da wata ka'ida ta at-taraduf wani malami ya fassara wani abu sai wani ya kawo ma'ana irinsa misali wa zakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat ka yi gargaɗi da alkur'ani an tubsala nafsun wasu ka ce abinda ake nufi da an tubsala nafsun an tuhbasa dan ka a daure ta wasu ka ce an turtahana dan ka a daure ta to kaga da habasa da irtahana ko ake ce ma rahan rahan eh, jingina Jingina.
amma asalin shi abinda baka da ikon kai amfani da Eh.
shi ne to kaga tana nufin daurewa Eh.
kullu nafsin bima kasabat rahina to kaga da wanda yace tuhbasa da wanda yace turtahana ba sabanin ma'ana suka samu ba amma sun samu sabanin lafazi shi yasa in ka shiga cikin tafsiri na Ibn Jarir tabari ko tafsirul Qurtubi sai ga an kawo ma'anoni na salaf wani ya ce kaza wani ya ce kaza in ka duba karshe duk ma'ana guda ce ko ko suna kusa da juna kaga yanzu an ka ce sayasla naran zai kuna da wuta sayasla naran zai shiga wuta babu matsala in ya shige ta ya konu in ya konu ya shiga kakka zo ka bata mana lokaci cikin abubuwan da suke so ka kawo ba don baka fahimci abu ba to yanzu misali za a samu banganu waɗanda asalin su tsayawa ne akan aya sai ya kawo sabani wajen malaman tafsiri misali aya cikin suratul an'am wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun muna da tafsirai daban-daban kaga wasu suka ce na farko sai ka ce wa huwa Allahu sai ka tsaya sai ka tsaya shi ne Allah wanda an ka ba ku labarin nan farkon sura alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'inda thumma antum tamtarun duka an faɗi abinda Allah yake yi khalaqa samawati wal ard shine ya halicci eh, sammai da kasai wa ja'ala adh-dhulumati wan nur shi ya halicci wato adh-dhulumat nan ja'ala eh, Sanya.
ya- a'a ya halitta saboda in yayi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi biyu yana nuna an juyar da abu Sai ruwa.
allazi ja'ala lakum al-ardha firashan kaga al-ardha shine maf'ulun bihi al-awwal firashan shine maf'ulun bihi ath-thani maf'ulun bihi amma in shina da maf'ulun bihi guda yana nufin khalaqa kenan shi yasa ce alhamdulillahi alladhi wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur kenan wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur dan ba ya kawo maf'ulun bihi biyu ba guda ya kawo shi ya halicci duhu da haske thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun su kafirai sun kauce ma ubangijin su koko sun daidaitar da ubangijin su da wani fassara guda biyu huwa alladhi khalaqakum min tinin shi ya halicce ku daga ƙasa thumma qada ajalan ya sanya wani lokaci thumma wa ajalun musamman inda hu sannan ya bar wani lokaci zuwa ga wajen sa kenan ya kaddara muku ku rayu sannan ya kaddara muku lokacin da za ku mutuwa ko ya kaddara muku mutuwa sannan ya kaddara lokacin da za ku tashi thumma antum tamtarun sannan ku kuna yin mi kuna yin shakka sai ce to wa huwa allah shi din dai ne shi allah shi yayi haka shikenan fassara ta tsaya to in ka ce wa huwa Allah shi din da shine Allah ya haka sai ka ce fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum kenan ya'lamu sirrakum fis samawati wa fil ardi ya san sirrin ku a cikin samai da kasai ayoyi kuma sun yi bayanin wannan Allah ya san komai sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ko ba haka ba na'am وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء Allah ya san komai ya san ji wato ya san abin da kuka bayyana ya san abin da kuka boye to wannan dai kenan sai wasu malamai suka tafsiri suka ce suka ce a'a ba a tsayawa huwa Allah sai a ce wa huwa Allah fis samawati Allah yana a sama sai suka ce to nan fi bi ma'ana ala don sama ba za ta iya ɗauka Allah ba amma ala ake nufi don ya nuna cewa yana sama da an ka ce a amintum man fi sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur shin kun amince ma wanda as-sama ana nufin can a sama domin fi tana iya kuma bi ma'ana ala sabani a wajen malaman tafsiri da fir'auna ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli zan tsigo ku a cikin itacen dabinai wasu ka ce to zai tsaga su ne ya sa su ciki wasu ka ce a'a fi juzu'in nakhli ala ake nufi za a tsige mutum a saman iccen dabino siru fil ardi ay alal fil ard alal ard ku tafi a a bisa cikin ƙasa alal ard saman ƙasa ake nufi waɗansu malamai suka ce a shi na ɗauka ala shi na ɗauka fi dan yanzu akwai jirage da aka yi waɗanda ke tafiya ƙarƙashin teku da ƙar- da ƙasa- da ƙarƙashin ƙasa ala ramma Eh.
har tara da kanka
na'am an gane ko to kenan sai suka ce nan fi wa huwa Allahu fi samawati Allah yana a sama amma iliminsa da kudrarsa da komai sun kewaye tare da mu waɗansu malamai suka ce a'a ba a tsaya fi samawati wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi Allah shine abin bauta a cikin sama kuma shine abin bauta a ƙasa don ya ce wa huwa allazi wa wa huwa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shine abin bauta a cikin samai Allah shine abin- abin bauta a cikin ƙasai to ka gani to kaga nan muna da fassara guda nawa guda uku akwai wa huwa Allahu akwai wa huwa Allahu fis samawati akwai wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ina fata an fahimci ni kaga kowace kuma fassara zaka iya samun ta to kaga idan mutum bai san dalilin da yasa malami ya wakafu al-ibtida ba kaga za a iya samun matsala eh kuma nan na aka samun sabanin tafsiri na malamai sai dai in duk sun inganta to babu matsala ina fata an finjini kuma nan babu wata fassara wadda ta saba ma fassara ta alqur'ani da haka yana daga cikin abin da kamata ɗaliban ilimi su fahimce shi ka su yi ma abubuwa wato kwasakaran mahaukaciya ko shan horo abin ga shan kunu irin na yadda ake shan hora shan menene ake cewa shan kunu na sun kai ma shan hura na sun kai ma kunu ka ko ga za a samu matsala hurji shi za a yi inda shi na da zahi dole don an kai butsu butsu butsu ya kiya sai an bada put inda ya ki zama cikin baki shi kunu kenan eh agar wakallahu abin da shayi sababin nuzul ya kamata mu ga wasu almuallafat wanda aka allafa cikin eh yana da kyau yana da kyau shi ma akwai dirasa waɗanda at-tafsiliya akwai at-tatbiqiyya idan muka duba akwai waɗanda za su kawo sababin nuzul amma ba za su ce ya inganta ko bai inganta ba to kaga waɗannan sun zubo shi ne zalla galibi ba su cika cewa wanga ya inganta ba wanga bai inganta ba kaga imamu suyuti yana da littafi sunansa lubabun nuqul fi asbabin nuzul imamu wahidi yana da asbabun nuzul wanda aka fi sani da asbabun nuzul lil wahidi ba za su ce wannan ya inganta ba za su ce wannan bai inganta ba amma an samu malaman da suke bincike sai su nuna wannan sababin nuzulu ya inganta wannan sababin nuzulu bai inganta ba shi yasa in ka je sayan littafin imamu suyuti lubabun nuqul ko ka je sayan littafin asbabun nuzul na imamu wahidi ko inda aka hada su don akwai waɗanda ma bidin aka hada to sai ka nemi taba'a mai tahqiqi shi yasa at-tafsiru bil ma'sur yana da kyau ka samu littafai masu tahqiqi kaga yanzu a tafsir littafin suyuti ad-durr al-mansur fi at-tafsir bil ma'sur sai ka nemi taba'a ta darul hijra wanda an yi tahqiqi misali mushkil al-athar na imam at-tahawi sai ka nemi taba'a da aka yi ma tahqiqi dan ka gane wannan asar ya inganta wannan bai inganta ba yana da muhimmanci to haka littattafan hadisi kaka dauke duk littafin hadisi kace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka san cewa akwai ta hakiki an tabbatar da wanga hadisi ya inganta ko bai inganta ba ina fata ana fahimta ta to kaga wadannan littattafan da akwai malaman da suka yi musu ta hakiki yana kyau dalibin ilimi ya ga tsaba wanda an kai ma ta hakiki an kai takhrijul asar ko mu ce takhrijul ahadith to akwai waɗanda kuma idan muka duba an yi ta haƙiƙin asar kin za a nuna wannan ya inganta wannan bai inganta ba ibnu hajar al-asqalani da yake malamin hadisi ne malamin asar yayi al-ujab fi bayanin asbab littafi ne amma kash yadda Allah ya so haka al'amari yake kasancewa bai kara wannan littafi ba sai ya rasu amma ina ganin cikin suratul baqara na mayar rasu ka gani saboda malami na iya fara wani littafi sai shiga bari shi wancan shi kare kayan ya dawo sai mutuwa ta iske shi tana yiwa haka ta same shi so da yawa zaka ce malami ya fara littafi bai kare shi ba ina fata an fahimce ni tana yiwa yana akan shi ya mutu tana yiwa a'a ya bar shi kafin ya dawo ya mutu idan muka duba nashi da yake malamin asar ne malamin hadisi ne yana ta hakiki ya nuna wannan ya inganta wannan bai inganta ba ina fata an fahimce ni to idan muka duba kuma littafi wanda amma mafi ganin ya kamata a amfani a amfano da shi don da yake kamar samun littafi guda bai isa yana da kyau ka hada littattafai kuma ka san yadda ake nakadin riwayoyin ka san ka'idodi akwai da ɗalibi a jami'atu ummu indurman undurma da kasar sudan ya yi bincike akan asbabun nuzul kawai majistar kinsa yana da kyau ɗalibin ilimi ya same ta ya ga maganganun malamai da ka'idodin da ake bi wajen tace asbabun nuzul amma akwai littafi mai muhimmanci mausu'a ta asbabun nuzul sunansa al-isti'ab fi bayani al-asbab wanda mujalladi in ban manta ba ina ganin uku ne duk asbabun nuzul dai waɗanda suka kai gare su da hanyoyinsu da komai suka bi su suka tattaro sannan kuma sai suka yi naƙadin riwayat kin su nuna wannan ta inganta wannan bata inganta ba amma har yanzu abin da busu yi ba waɗanda sun ka inganta in suna da yawa ya za mu yi mu haɗa su shi abu su yi ba kenan tana yiwa guda ne a sababin nuzulu na kai tsaye sauran kuma ba na kai tsaye bane ko kuma dukkan su suna iya shiga karkashin ayat dan lokaci guda ne suka faru sai ayat ta sabka ta yi bayani wannan shine abin da busu yi ba amma sun kula da janibi na riwaya naqdur riwayat kuma sun yi kokari kwarai da gaske Allah saka musu da alkhairi to dan haka yana da kyau dalibin ilimi kafin ya ce sababin nuzulu aya kaza sai ya bincika dan ka kai aiki kawai da an ce sababin nuzulu kaza ka ce ko wace aya sai ka fitar mata da sababin nuzulu mubashir amma sababin nuzulu wanda yake na gaba ɗaya shi wannan qur'ani ya tabbatar da shi ba a bukata sai an yi bayanin shi mun faɗi dalilan da suka sa Allah subhanahu wataala ya bayanin sabakar da Qur'ani amma sababin nuzul al-khas shine wani yana yiwa ya inganta wani bai inganta ba ko tana yiwa duka su inganta guda ne yake da alaka da aya kai tsaye wani kuma yana shiga karkashin ma'ana ta wannan aya to in baka fahimci waɗannan ka'idodin ba sai kaga kullun za a zo a yi wasa da hankalinka a ce ma wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza alhali kuma tana yiwa abubuwan ba masu wahala bane amma saboda ba a san ka'idodin ba sai a shiga cikin soki burutsu Allah dai kai mu tsari amma gara da nasuwan tambaye malai shine shin kowace aya tana da sababin nuzul to shine malamai suka ce a'a sababin nuzul na gaba ɗai na Qur'ani wannan shi kowace aya tana da sababin nuzul Allah ya sabkar da alkur'ani don a yi hukunci Allah ya sabkar da alkur'ani don a isar da sako wannan duk aya Allah ya sabkar da ita don a isar da sako kuma Allah duk aya ya sabkar da ita don a yi gargadi da ita a san Allah Allah ya sabkar da alkur'ani don a karanta shi duk aya an ce a karanta ta babu aya da Allah ce ka a karanta litaqra'ahu 'ala nasi 'ala mukthin amma shin ko wata aya sai akwai wani abu wanda ya faru ta sabka to shine malamai suka ce a'a akwai ayoyin da za a iya sabkar da hukunci Allah ne ya ga dama an-nuzulul ibtida'i Allah ya ga dama ce ku yi kaza to wannan kuma dan saboda shi Allah ya ce zai saukar da alkur'ani dan ayi ibada dan ayi hukunci da shi amma kuma waɗansu za su iya sabka wani abu ya faru sai Allah ya sabkar da aya amma ba kowace aya bace za a cewa sai an bi ya inganta shi yasa waɗansu ayoyin sai dai ka neman musu sababin nuzulu al'am na cewa dukkan su Allah ya sabkar da su dan a karanta su dan ayi ibada da su dan a gane gaskiya bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya to waɗanda duk sababu na dan masu hankali su wa astu duk ayoyin qur'ani da don ayi tadabburi duk ayoyin alqur'ani ana tadabburi da su duk duk ayoyin Qur'ani ana gargadi da su amma duk ayoyi ne wani abu ya sabka sun ka sabka a'a dan ba duk ayoyin Qur'ani ne suke da alaka ba da hukumce hukumce ba waɗansu ayoyi ne suke da alaka da hukumce hukumce wasu na da alaka da aqida ka gani to kenan ba dole bane sai ya zama to a'a a'a ita aqida dama ai an hudu dan a tabbatar da aqida an ka sabkar da Qur'ani kenan ayoyin aqida gaba daya ko ba mu samu sababin nuzulu ba Allah ya ce wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid dan su san cewa abin bauta shine Allah subhanahu wataala makadaici kenan babu wani dalili na ka cewa ga aya babu dalilin da yasa ta sauka kada ka je ka fada cikin wato ru'u kamar yadda wasu mutane suke shiga cikin irin waɗannan abubuwa Allah ka yi mu tsari Allah ka shirye da mu Allah ka nuna mu gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta Allah ka nuna mu ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon nisantanta a ba san da kiwa ba in kana da bayani bismillah ka tambaya da anan shine shin mafi yawanci sababin nuzuli ya ya keɓantu ne da aya ko kuma ana iya samun sabon nuzul na sura gaba ɗaya.
Eh ana iya samun sababin nuzul na sura misali in an ce sura ta sabka. Gaba ɗai. Don akwai surorin da malamai sun ce sun sabka gaba ɗai kaka suratul an'am duk da ke akwai saɓani. Ina fata an fahimce ni koko in suna nufin ta sabka ma'ana mafi yawancin ayoyinta gaba ɗai sun sabka illa waɗansu ayoyina daga bayana suka sabka aka ce a sa su ciki. Akwai saɓani. To idan sura akwai ma abin da ake kira sababin nuzul wa sababin nuzul bane. Misali, سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سوكا تي سنة دين سبكتا شيني مي شيني لوكا تند أبرها سركي أبرها نهبشا يزو يروسا كأبا كوبا هكبا الله أذبتر دشي تو ينزو ونن قصة دا تفارو amul fili ce amun da an ka aihe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi lokacin da an ka aihe annabi qur'ani bai sabka kuma a ce wanga abin shine sababin nuzul kaga wannan ba sababin nuzul bane amma yana taimakawa a fahimci ma'anar aya ina fata an fahimci ni yana taimakawa a fahimci ma'anar ayar amma abin da ba qur'anin bai sauka kuma an ce sababin nuzul na to da faruwar wannan aka saukar da sababin nuzul kin qur'ani ya sauka kaga sai bayan shekara 40 ai aka saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ina lura malam ana iya samun sabon nuzul aya ce kawai ta sabka ana iya samun nuzul sura sura ta sabka ana iya samun nuzul wata kissa ta sabka yau wata kissa ta sabka ko wani hukunci ya sabka ko abin da ya kama da haka kenan sababin nuzul yana da karatu mai yawa mai so ya koma cikin littafai musamman shi wannan al-isti'ab fi bayan al-asbab sun yi bayanai da dama da at-tahrir fi ulum al-qur'an na ustad dr musa'id at-tayyar da al-itqan fi ulum al-qur'an ya faɗi ka'idodinsa da kuma wato abin nan dirasatun fi usul at-tafsir na ustad Dr. Kabir Yunus shi ma yayi bayani sosai akan haka da sauran littattafan ulumul Qur'an da kuma littattafan usulut tafsir dukkan su zaka iske suna bayanin yadda asbabun nuzul ake fahimta su dan haka dalibi ya zage damtse kuma ya roki Allah ya bashi kuɗi ya sayo dan littattafan dan kai ya zamana haka nan saboda littattafai sayan su yana da muhimmanci kuma dalibai halin mu sai a hankali Allah da ya taimake mu gaba daya amin amin amin kamar yadda malamai suke cewa wata ran sabon nuzul wanda suke kawo wanda ka khairu ulil darar ulil darar cewa wannan idan kadai sababun nuzul inda shine waccan kisa da na'am ta ta shi ibnu ummi maktum da yazo yace abin nan ga mun ka faɗa mun faɗa ai min wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ita min al-fajr kin ai bayan kalima guda ce ta zo bayan sun tambaya ba su gane ba sai Allah ya sabkar da ita don su gane shi ma wanga ghairu ulil darari sun da shi ibnu ummi maktum yazo ya nuna cewa to an ce ai jihadi ni ko makaho ne an gane ko sai an ka ce ghairu ulil darari kuma wannan ba shi ke nuna cewa ba ba a wajabta mai ba an kace amma in ya samu dama zuwa yana zuwa shi waje wajen jihadi ma aka kashe shi ya riki tuta to kaga wannan ba shi ke nuna cewa ba a'a don an ce ya zaman shi a'a in ya tafi kuma wajen yaki an kashe shi ba shi ke nuna cewa ba ƙarya na gairu ulud darari don shi ibn maktum an kashe shi wajen yaki wani sai to kai kaji an ce kuma shi ya tambaya an ka ce ban da shi kuma an ka tai da shi wajen yaki an ka kashe shi kaji wata ƙarya a shi an tafi da shi an ce ba a wajabta mai ba amma in yayi kuma bai hana kuma ya samu lada saboda ka san wajen dage-dage wani sai ya dago rigima Allah ya dai mana jagora amin amin amin ya saka da alkhairi amin amin Allah kuma ya jagora ya buɗi na insha Allah ta'ala amin amin kenan wannan shine darasin mu da karshe na yau kuma muna sanar da yan uwa cewa zan yi balaguro a zuwa zandar za mu tsaye da karatu asabar da lahadi sai ran litinin za mu ci gaba don ka aji ba mu yi karatu in uwa sa tsammani a'a wani dan uzuri na zan je zandar insha Allah ta'ala idan Allah ya dawo da ni sai mu ci gaba da karatu kina asabar da lahadi sai dai yan uwa su maimaita mana sauran karatutukan da ake sawa don Allah ya mutu Allah ya sanya alkhairi Allah ya kai malam lafiya ya dawo da shi lafiya amin yan uwa anan za mu sha labunan shiri insha Allah na yau kenan sai ranar litinin idan kun ji mu da sabon shiri muna yi kanmu fata alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu alaikum assalam wa rahmatullahi